والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata sha takwas ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda shine ya dace da sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna darasi na ɗari da ashirin da biyar a cikin wannan littafi mai albarka littafin muftasar zadul ma'ad na shekul da'awatar islamiyya muhammad ibn abdullahab rahimahullahu ta'ala za mu tashi a fasali na gaba da yake magana akan faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fil amani wasulhi wa mu'amalati rusulil kuffari وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين ووفائه بالعهد abubuwa ne da yawa wanda fasali yake dauke da su bayani akan wato aminci da zaman lafiya ko ba da kariya ga wani wadda ba musulmi ba da kuma sulhu tsakanin musulmi da wanda yake ba musulmi ba da mu'amala da 'yan aiken kafirai kamar kafiri ya aiko da saƙo zuwa ga musulmi ko shugaban musulmi da kuma karɓar jizya da kuma mu'amala ga ahlul kitabi da munafukai da kuma cika alkawari duka wannan za mu tattauna a kansu a cikin wannan fasali insha Allah malin ya ce sabata annahu anhu annahu qala zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum faman akhbara musliman فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وثبت عنه أنه قال من كان بينه وبين قوم أهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على السواء وقال من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل ويذكر عنه ما نقض قوم الأهد إلا أديل عليهم العدو ولما قدم المدينة سار الكفار معه ثلاثة أصناف اسم صالحهم على ألا يحاربوه ولا يوالوا عليه عدوا وقسم حاربوه وقسم لم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه أمره ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن ومنهم من يحب ظهور عدوه عليه ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو عدوه في الباطن فعامل كل طائفة بما أمره الله به فصالح يهود المدينة فحاربته قينقاع بعد بدر وشرقوا بوقعتها وأظهروا البغي والحسد anan abinda mala yake so yi mana bayani ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala cewa alkawalin musulmi da daukan nauyi da musulmi ke yi na bawa wani aminci duk ɗaya ne kuma mutum ɗaya yana iya ɗaukan wannan alkawali na kulawa da wani wadda ba musulmi ba da ba shi kariya ko da shi ne mafi ƙarancin daraja a cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama ga musulmi kana iya samun kafiri guda ko biyu ka ce wa uwanka musulmi jama'a wannan yana ƙarƙashin aminci na yana ƙarƙashin kullawata ko jihadi aka dokar a taɓa shi ko me aka zo a kyale shi ko da an shigo za a kama wasu to kada a taɓa shi ko za a yaƙi wasu a gidajensu kada a taɓa shi kuma ko da mafi ƙarancin daraja a cikinmu ya zaɓi wani kafiri ko wasu kafirai ya ce ya ba su kariya to alhamdulillahi Allah ya karɓi wannan bai halatta ba a tozartar da wani musulmi akan wannan shi sa ka ce duk wanda ya wannan ya ci amana ya karya wannan alkawari bayan a ce wani musulmi guda ɗaya ya ce bari ya kare wani kafiri ɗaya sai wani ya keta wannan abun ya shiga gonarsa ya kashe shi ko gidansa ya kashe shi to wannan mutumin yana cikin fushin Allah tabaraka ta'ala kuma ya tozartar da zimmar musulmi me wannan yake nunawa yana nuna cewa musulunci yana da ƙarfi kuma yana ba da kariya kuma yana taimako hatta ga wanda ba musulmi ba kuma komin ƙarancin darajar mutum yana da matsayi a cikin musulunci yana iya yin wani abu shi sa aka ce wanda ya wannan cin amana to akwai tsinuwar Allah a kansa da mala'ikun Allah kuma Allah bai zai karbi wato ibadarsa ba farilla ko nafila a nan ana magana akan alkawari musulmi yana iya yin alkawari tsakaninsa da kafiri to kuma wajibi ne ya kiyaye wannan alkawari alkawari tsakaninka da kafiri ba za ka yaƙe shi ba ba zai yaƙe ka ba kuma bai zai haɗa kai da wani a yaƙe ka ba kai ma ba za ka haɗa kai da wani ka yaƙe shi ba wanda Allah yana cewa man kana baina huwa mai da ƙaumin ahadun duk wanda yake tsakaninsa da wasu kafirai akwai alƙawari to kada ya warware wannan alƙawari sannan kada ya ɗaure alƙawarin sai kuma lokacin ya kai mana ya yi ƙoƙari ya tsaya a kan daidai kada ya saba wannan alkawari hatta yamdiya amaduhu har sai lokacin alkawarin ya shuɗe aw yanbiz ilaihim ala sawa ko kuma a kafin mutum ya je kan kafirai to ya sanar da su shine yanbiz ilaihim ala sawa ba a zuwa kan kafiri da an yi alkawari da shi kuma an warware alkawarin ko alkawarin ya ƙare to sai an sanar da shi cewa za a zo kan shi fambiz ilaihim ala sawa sai magana amintarwa mutum yakan iya ɗaukan wani kafiri ya ce ya ba shi aman ya ba shi aminci ya ba shi security to amma an hana a yi ha'inci a kan haka wanzu Allah ya ce man ammana rajulan ala nafsihi faqatalahu duk wanda ya ba wani mutum aminci a kan kansa sai kuma ya yaudare shi ya je ya kashe shi ya ce fa'ana bari min alƙatil ni na barranta da ni da wanda ya kisan kan ka yaudari mutum ko da ba musulmi ba ne ka kawo shi ƙarƙashin kulawarka ka yaudare shi ka kashe shi to annabi ya ce ba ni ba kai idan wannan yana nuna wani abu uwana yana nuna mana cewa a ashe addinin musulunci addini ne da yake yana kula da hatta alkawari tsakanin musulmi da kafir ina waɗanda suke cewa ko suke ganin cewa cin kuɗin wanda ba musulmi ba halal ne wai ai arne ne ka cuce shi kawai wallahi a'a ko ko da ba musulmi bane in ka cuce shi wallahi sai Allah ya tsaye da kai sai kuma Allah ya maka uquba bai halatta ba musulmi ya cutar da kafiri bai halatta ba musulmi ya karya alkawari tsakaninsa da kafiri ko a harkar kasuwa ko a harkar aikin gwamnati ko a harkar mu'amala ya kamata musulmi mu rinka nuna kyakkyawar alaƙa da kyakkyawar ɗabi'a tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba ba don komai ba saboda su ga wannan kyawawan halaye da ɗabi'u su koyi da mu su musulunta amma musulmi ya zama yana da mummunar mu'amala tsakaninsa da wanda ba musulmi ba yaya za a yi ya ganka ya koyi da addininka mun je wani gari wa'azi kafiran garin suna fada suna jan kunnewa samarin musulmi na 'yan garin suna cewa wallahi a gaya wa malamansu abinda samarin nan matasa musulmi suke musu ya ishe saka me ya faru makotaka ne suke da su akwai garukan da kaga ana cakuɗa ne samari matasa musulmi suke shiga unguwanninsu suna yi wa 'yan matansu ciki sai ka ga saurayi mutum musulmi yana magana ne akan nuna kyawawan ɗabi'u ga wanda ba musulmi ba don su gani su koyi da musu musulunta amma yaro saurayi matashi musulmi sai ya je ya ɗauko kafira ko kirista ya ɗauko ta ya shigo da ita cikin unguwar musulmi ya sa mata hijabi sai ta kwana da ita akwai unguwar da aka ce wallahi malam sanannu ne yaran matasa hijabai ne da su kawai da sun je sun ɗauko da ba musulma ba sai su lulluɓa mata sai ta shigo ta zirga-zirga a ɗauka 'yar musulmi ne a shekafira ce ko kaga yaro matashi musulmi a ɗakinsa ya ajiye yarinya budurwa ta yi sati biyu a ɗakinsa tana masa abinci tana masa wanki tana masa kara saboda su 'ya'yan kafiran nan yawanci wato haka suke al'amarinsu akwai sauƙi da yawa yanzu sai wata ta zo ta yi sati biyu a ɗakin saurayi akan ya ciyar da ita kawai in dai za ta samu abincin ranar da na dare to za ta masa wanki za ta masa abinci za ta masa kaza za ta masa kaza kuma ta kwana a gidan a ɗakin su ɗabi'a su al'ada su haka take to irin wannan halaye ya kamata matasan musulmi ku ji tsoron Allah a garurukan da kuke cakuɗe da musulmi da wanda ba musulmi ba yanzu mai wannan halin shine wani kirista zai zo ya ce bari ya musulunta da zai yi ba to haka yara masu tafiya bautar ƙasa nysc corpus wanda ake tura su ƙasashen kudu wanda ba na musulmi ba wallahi idan aka ba ku labarin barnar da wasu suke yi wato hankali bai zai ɗauka ba wani yakan je wurin da ba musulmi ko ɗaya a garin da aka iya je shi ma sai daina sallah amma shi musulmi ne ɗan jigawa ko ɗan kaduna ko ɗan kano kudin bauchi akwai garin da idan ka je bautar ƙasa kana zuwa gidan sarki za a kai ka sarkin garin idan ka je sai a ce kai kwafa ne kai bakon sarki ne da ka sarkin sai ya zo sai baka daki idan ya zo baka daki sai haɗa ka da mace su haka suke yi a samu budurwa sai a haɗa ka da ita a ce gata nan za ta rinka maka wanki za ta rinka maka guga za ta rinka dafa maka abinci kawai kai ka rinka fita aiki kuma za ta rinka kwana a ɗakinka tare da kwana to ai arna ne ba musulmi bane su haka din gani suke kyautatawa ce wallahi a cikin yaran mu akwai wanda suke karba su yadda din su tare tare da su wannan kuma duk shekara idan an tura yara bautar ƙasa ana samun masu irin wannan mummunan zuciya da rashin hankali suna aikata wannan abu wannan yana faruwa barkace to musulmi ya kamata ku nuna kyakkyawan mu'amala ga wanda ba musulmi ba suke zaune da ku su karba addini ko ga musulmi ya yi kasuwanci da kafiri da wani kirista sai ga yana cutarsa shi ya yarda da kai saboda kana da qur'ani ya dauki kudi ya baka ya dauki kaza sai kai kuma kana cutansa alhali ya yarda da kai ne saboda wannan musuluncin kai kuma sai ka wayi gari ka yi amfani da wannan musuluncin kuma kana cutar da shi wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba kuma da yawan su wallahi sun fi yarda da musulmi akan yan uwansu wanda ba musulmi ba wannan duk wanda yake da mu'amala da wanda ba musulmi ba a galiban a kasuwanni ko a karkar business wallahi tallahi nake gaya muku sai ga suna da yadda da mutane amma wani musulmi ne zai fidda mu kunya da waɗanda suke zuwa su nemi 'ya'yansu su musuluntar da su bayan sun musuluntar da su sun ɗauko su sun yadda sun musuluntar da su sai mutum ya zo ya ta gana wa yarinyar azaba saboda kawai ya aure ta ba ta da uwa ba ta da uba musulmi wannan kes ɗin duk da nake gaya muku abu ne yana faruwa yau da gobe mutum ya je ya ɗauko wata wadda ta musulunta ko shi ya musuluntar da ita ya aure ta duk wani haƙƙi da ka sani na auratayya baya bata ya rinka tozarta ta yana wulakanta ta wannan sun faru barkatai da yawa mun sha wasu su zo su musulunta a hannunmu mu yi musu hanya yan uwa ustazai su aure su wallahi malam bayan yan shekaru sai ka ji abin malam ba daɗi so ya kamata mutane wallahi su yi tsoron Allah su zama masu kyakkyawan mu'amala in a makaranta ne idan a jami'a ne in a unguwa ne in a ma'aikata ne a matsayinka na musulmi ka sani cewa kai fa kana iya ɗaukan wani kafiri ma ka bashi kariya ka tsare shi don da'awa ko da ana wani crisis ka ɓoye shi ka ɗauki wanda ba musulmi ba ka ɓoye shi ka ce zauna a gidana na baka kariya wannan dalilin da yawa yakan sa su musulunta kuma ƴan uwansu suna jin cewa a a a a ashe musulunci ne yana da kyau ka duba ana rikici kaza wane ya dauki wane ya boye shi kuma ku musulmi ku gane cewa ba laifi bane dan musulmi dan uwanka ya dauki wani kafiri ya boye shi a lokacin da ake wani rikici ko na abu ya boye shi ya bashi kariya ko dan saboda suna da kusanci da shi ko abokantaka ko kasuwanci ko makotaka musulmi yana da wannan alfarmar da zai iya ɗaukan wasu ya ce jama'a waɗannan kar a taɓa su saboda albarkacin musulunci na ba su kariya duk wanda ya halatta shi ne ma'anin yas abi zimmatihim adnahum sannan kuma duk wanda ya ɗauki wani da niyyar ya ba shi kariya ya kashe shi manzon Allah ce na barranta da shi kaga ashe wannan yana nuna mana rashin halaccin mutum musulmi ya kashe kafiri haka kawai bai halatta ba addinin mu ba addinin ta'addanci bane addinin ba addinin zubar da jini bane ba kaga wannan wani ne ya dauki wani ya bashi kariya ya ce maka masa amma sai yau dare shi ya kashe shi annabi ya ce ba ni ba shi kar ka manta wannan fa kafiri ne to sai wani ya je dauki makami ya ta kashe kafirai ko ya kashe wanda ba musulmi ba dan watakila ba addini ɗaya ba ko na ba musulunci bai ci haka ba lalle addini bai koyar da zubar da jini da kashe-kashe ba haka kawai ka tsare mutum a hanya ka kashe shi saboda baya sallah wallahi addini bai ce haka ba ya kamata a yi kokari a kiyaye kuma ya kamata mu rinka yada irin waɗannan kyawun ɗabi'u dan duniya ta sani cewa ko ƴan uwa su sani cewa addinin musulunci addini ne na zaman lafiya ba addini ne na tada hankali ba an rawaito ma naqada qaumun al ahda illa udila alaihim al adu matukar mutane musulmi suka je suka karya alkawari sun yi alkawari tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba alkawarin zaman lafiya sai kawai dare ɗaya musulmin suka karya alkawari to Allah sai ya juyo musu da abokanan gaba su dawo kansu ta kashe su kaji ga yadda abin ya kasance walamma qadimal madina tasara al-kufaru ma'ahu thalathata asnaf yayin da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo garin Madina kafirai sun zama kashi uku a tare da shi ku ji wannan qismun salahahum ala alla yuharibuhu wala yuhari wala yuwallu alaihi aduwahu ko yulu alaihi aduwahu akwai mutanen da annabi ya yi sulhu da su kafirai ne cewa sun yadda ba za su yaƙe shi ba kuma ba za su nemi wani abokin gaba su haɗa kai da shi su zo kan annabin ba sun yi alƙawari ba za su yi ba na ɗaya kenan wa qismun harabuhu wasu kuma sun yaƙi annabi akwai kafiran da ya dawo sun yaƙe shi wa qismun lam yusalihuhu wa lam yuharibu kashi na uku ba su yi sulhu da annabi ba kuma ba su yaƙe shi ba balin tazaru ma ya ƙulu ilaihi amrahu su zama suka suka jira wai meye za ta kaya ne akan al'amuran annabi shin zai nasara ko bai zai nasara ba kaga waɗancan ya yi sulhu da su an yi alƙawari za a zauna lafiya waɗannan na biyu sun ƙi su yadda a yi sulhun da su ya ƙasa suka yi ta yi shi ma an sun yaƙe shi ya rama na uku ba su yi sulhu da shi ba ba su yaƙe shi ba su kan zama suka yi suna jira su ga waya wainar za ta kaya shi zai yi nasara ko bai zai yi nasara ba ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره daga cikin waɗannan kafiran akwai wanda a zuciyarsu suna son annabi ya nasara wanci saruhu fil batil kuma ya samu galaba amma a cikin zuciyarsu fil batini a cikin zuciyarsu waɗannan wanda suke tawakkufi ba su sulhu da shi ba ba su yaƙe shi ba a cikinsu akwai wanda a zuciyarsa yana son a ce annabi ya yi nasara ya yi galaba kaga kafiri ne amma idan ya nasara ya galaba sai su bi shi wa minhum daga cikin su man yuhibbu zuhur aduwahu alaihi akwai wanda kuma su so suke abokanan gaban nan nasa su yi galaba su yi nasara a kansa alaba shi su kuma sai su dawo su goyi bayan abokanan gaban su yaƙi annabi وانتصار يوا ومنهم من دخل معه في الظاهر akwai wanda yake tare da manzon Allah a fili a zahiri yana tare da annabi a fili a zahiri munafiki kenan wa huwa aduwwuhu fil batini amma shine makiyin annabi a batini kuma dukkan su Allah ya sanar da manzon Allah dukkan su gaba daya fa'amala kullu ta'ifatin bima amarahu Allah bihi annabi ya umarci kowace ya yi mu'amalanci kowace jama'a da irin abin da Allah ya umarce shi da shi kowanne ya yi da su na farko wanda suka yi sulhu da shi ba za su yaƙe shi ba kuma jama'a annabi ya nemi sulhu kuma an nemi sulhu a gurinsa musulmi ya kamata ku gane cewa ƙur'ani ce wa sulhu khair wa uhdiratil anfusu shuhha yin sulhu alheri ne musulmi duk inda za a yi a nemi sulhu yana da kyau a yi me sulhu a zauna lafiya to ke gan kaga annabi ma ya nemi sulhu duk da yana da mala'ika jibrilu duk da yana da Allah da zai taimake shi amma yayi me sulhu da haka in musulmi suna zaune a wurin da yake ba su da galaba ba su da nasara ko ma su suke da galaba yana da kyau su nemi sulhu da zaman lafiya da waɗanda ba musulmi ba a kakkafa dokoki da yarjejeniya kar ku taɓa mu mu ba za mu taɓa ku ba kar a jejeji a faki namu a kashe mu ma mu je mu faki naku mu kashe a daina yi a yi sulhu kai wallahi ko abokanan gaba ne yan ta'adda da suke ta'addanci wa mutane in aka ga sun fi ƙarfin mutane ba laifi ba ne a shari'a a sulhu da su mutumin da ya fi ƙarfinka yana maka asara yana zuban maka da jini yana kashe maka rayuka kai kuma baka da yadda za kare kanka sai surutu ka iya ka neme shi ku zauna lafiya in ta kama a zauna a teburin tattaunawa da fahimta ai sai a yi kafirai da kuke ganin su musamman wanda suke zaune a wasu ɓangarori wanda suke da galaba to waɗanda ba musulmi ba da suke wanda suke musulmi suke da ƙarancin namba a cikinsu su kokari su nemi sulhu da zaman lafiya tare da su wannan ba fa laifi ba ne shari'a ne addini ne don kaga gashi annabi a daga cikin kafirai akwai wanda ya yi sulhu da su ba su yaƙe su shi ba bai yaƙe su ba in an yi sulhun dama to ba zai je taɓa su ba ta inda za a yi ba zai taɓa su ba to amma fa su ma kuma ba za su taɓa shi ba abu na biyu ba za su haɗa kai da waɗanda za su zo su cutar da shi ba za mu zo mu karanta banu nadir banu kainuka waɗanda yahuda da suka suka saba wa annabi alkawari yadda annabi ya yaƙe su har Allah ya saukar da sura yana bayani akan saba alkawarin da suka yi to mu ma musulmi an hana mu saba alkawari kaji sai ya ce wasalaha fasalaha yahudul madina ka duba siyasar zamantakewa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ga abokanan gaban sun yawa ya ga suna da yawa can kafirai can kafirai can suna kai mai can suna kai masa sai ce kukan yahudawan madina ku zo mana mai sulhu saboda kare tara kansa abokanan gaba da yawa ban sani ko kuna gane fikihun zancen hikima a rayuwa ita ce yayin da ka haɗu da abokanan gaba da yawa to ka yi ƙoƙari ka rage yawansu ko a kasuwa ko a makota ko abokanan mu'amala ta noma ko a makaranta ko a ma'aikata duk wanda ya wayi gari ya ga yana da saɓani da mutane da yawa wani baya yi da kai wani baya yi da kai wani baya shiri da kai wani yana fada da kai wani yana fada da kai to yi kokari ka rage yawan abokanan gaba wancan kam ka ba shi haƙuri mana kusulhunta ka rage hanya amma wallahi ba jarinta ba ne mun gaskiyar mutum ya zauna ya tara wa kansa abokanan gaba yana fada da mutane da yawa wannan ba daidai ba ne kuskure ne ya kamata mutane su kiyaye yanzu ku duba fa hatta 'yan siyasa sun fahimci wannan abin amma musulmi wasu ba su fahimci haka ba yanzu ɗan siyasa duk inda ya ga wani yana ɗagawa yana ɗaga abokin gaba ne sai ga ya za a zaman teburi a sulhunta a haɗu don a ci nasara amma masu addini sun kasa gane wannan abu ustazai da masu ƙungiyoyi a ta faɗa a ta gaba kuma har ma ka ga wani abin tausayi idan wani ahli suna ya ga ya ga wani malami na suna ko suna mutunci ko suna daidaitawa ko sun daidaita ko an yi wani abu na al'umma tare da waɗanda ba ba ahli suna ba sai ga wasu suna ce suna zage zage suna surutu wannan jahilci ne shi addinin nan da kake gani ana yin sa ne a bisa ilimi da basira da ganewa akwai abin da duk gaskiyar ka kai ɗaya ba kai saka yi ba dole sai ka nemi taimakon wani sai kun haɗa kai da wani wanda ba ka so ɗin to akwai inda za ku haɗu ku haɗa kai ku yi aiki na alkhairi na al'umma gaba ɗaya akwai inda kuma ba ku iya haɗuwa shi ya san ba za ku haɗu ba kai ma ka san ba za ku haɗu ba babu laifi dan an ga wani ya kai wa wani ziyara wataƙila akwai bambancin ra'ayi tsakaninsu ko an ga sun haɗu a wani wuri to sai a yi addu'a a ce Allah ya ƙara haɗa kan musulmi ba wai a je a ta munafurci ana ta surutu ana ta faɗin maganganu ba kamar dama ba a so a haɗu ɗin kamar ba a so a shirya dama wanda kuma akwai wani dalili akwai wata munasaba akwai wani yanayi da yake iya sa musulmi dole su tsaya su haɗa kansu sai su ci nasara in ba su haɗa kansu ba to daman abokin gaba yana da damar da zai iya karya ka yayin da ka raba kanka da ɗan uwanka to ka buɗe masa ƙofar da zai zo iyaƙi kai karya yanzu ka duba yahudu fa duba ba yahude mugun mutum irin ba yahude maƙiyin allah irin ba yahude kuma ka duba yahudawan madina duba tarihinsu amma an yi lokacin da manzan allah sai da ya zo ya sulhu zaman lafiya tsakaninsa da yahudawan madina kuma zama aka yi su faɗa ya faɗa su ce kaza ya ce a'a shi ma ya ce kaza su ce a'a har sai da aka zo aka yi tafawu su fada a fada har sai da aka zo aka hau teburin yarjejeniya suna yahudancinsu yana musuluncinsa kuma suna gari ɗaya garin kuma na annabi ne kuma na macina yau gashi a ce annabi ya yi sulhu da bayan yahudi saboda maslahar addini wataƙila bai samu cikakken ƙarfi da fawa ba to amma kai har yanzu ba ka gane ba ko a cikin harkar kasuwa ne ko a siyasa ne ko a wani business ne ko a wani abu ne karka yadda ka tara kanka abokanan gaba da yawa ka rage yawansu yanzu kai a karan kanka sai ka tsaya kai lissafi wata ran ka tuna kana kana da abokanan gaba iya wanda za ka iya tunawa kamar mutum talatin to ka yi kokari ya za ka zubar da ashirin ka buga gabar da goma kadai sai su ka da kai wallahi kuma kai ka zauna kowa ma ya san ka ai akwai matsala to ya kamata a yi kokari a rage ana ba da labarin wani mutum yana gaba da makocinsa katanga da katanga ka san ana magana abokin gaba kuma a da tsakanin musulmi ne da kafiri amma yanzu an ce abokin gaba a'a a gida ne kawai daman da an ce abokin gaba kai baka ma tuno kafiri kawai abin da kake tunawa abokinka da baka shiri makocinka da baka shiri wata kaza da baka shiri da sauransu da aka yazo zai mutu yana faɗa ne da makocinsa kamar a kawo ka wannan sai ya rubutu a kofar gidansa sai ya zagi sai ya jawo aro sai ya haska gidan wancan shi ma ɗayan in ya zo ya gani sai ya yi wannan zage-zagen a jikin katangarsa kusa da shi sai ya jawo aro sai ya yi haka da haka in sun fito masallaci ba sa gaisawa in ɗaya yana zaune a wuri ɗaya baya zama in an zo gaisuwa ko ta'aziyya in dai ɗaya ga ɗaya ba zai je wurin ba amma kar ka manta katangarsu da katangarsu a haɗe ne to shine ɗaya zo yana rashin lafiya zai mutu ya tabbatar mutuwa zai sai ya tara 'ya'yansa ya ce to kun san dai halin da muke ciki da wani ko suka ce eh baba mun sani ya ce to ina shaida muku wani makiyina ne abokin gabana ne kuma baya sona a cikinku kuma duk wanda yake sona yake ƙaunata to ya ci gaba da buga gaba da wannan mutum ko na mutu ban yafe muku ba in ba ku ci gaba da gaba da shi ba haka ya buga wasiya wato wa 'ya'yansa tab wa wasa ibrahim banihi wa yaquba kenan tab wasiya ce wannan ta banza to anan ba za a yi masa da'a ba so da Allah mu yi kokari mu rage abokanan gaba kuma mai sulhu mu zauna lafiya da mutane wannan yana da amfani yana daɗi na'am akwai sulhu da za a yi da ƙa'idojinsa ba wai mutum ya sauka daga kan aƙidarsa ba ya sauka daga kan manufarsa don yana so su haɗa kai da wani ina fata ana fahimta yawwa kamar ɗan bid'a ya zo ya same ka ya ce a zo a haɗa kai a dawo a ci gaba da yin bid'a a'a a haɗa kai a zauna lafiya amma dai za a yi suna duk wanda zai kira ka ce ku zo ku haɗa kai ka daina bin annabi bai kyauta ba in ƙari sako duk wanda zai neme ka ce ku yi sulhu alhali ya karya wata ƙa'ida ta kan aƙidarka kai to bai kamata a yi wannan sulhu ba kuma wannan ba sunansa sulhu ba sunansa haɗin baki ba haɗin kai ba annabi ya yi sulhu da mutanen yahudawa akwai wasu yahudawa banu kainuka ake ce da su sun yaƙe shi sun nuna masa dukkan wani sharri da ƙiyayya da gaba da fada da cin mutunci ba abin da ba su nuna annabi ba yahud banu kainuka tarihin sananne ne a cikin littafin siyara ga bala'in hasada haka annabi ya ta haƙuri ana cikin wannan yanayi sai wasu suka warware alƙawari su ne banu nazir malam ce sun mana ƙaza banu nazir fa gazahum wa hasarhum wa qata naqlahum wa harraqahum wa harraqahu thumma nazalu ala an yakhruju min al-madinati ولهم ما حملت الإبل إلا السلاح وذكر الله قصتهم في سورة الهشر أكوي يهود بنو قينقاع أكوي يهود بنو النضير أكوي يهود بنو قريظة دك مدينة دك أنقوانيني كبيلو دبان دبان سو بنو النضير kun ga waɗancan kainuka'a sun yaƙi annabi ko haka ne sun da farko ko bahara batu banu kainuka'a wani yahudawa ne duk a madina suke su kan suka ce a a sai mun yaƙe ka muhammadu suka yaƙe shi banu nazir su kuma cin amana suka yi suka warware alkawari annabi ya ce mun yi alkawari da ku kada ku warware ba zan yaƙe ku ba kuma kada ku yaƙe ni wallahi malam manzo Allah bai farga ba kawai sai ji labari cewa ai banu nadir ai sun warware alƙawarin da suka yi da kai ya rasulullahi komai ya iya faruwa yau ce to annabi ya ce to ai zama bai same mu ba tunda sun warware alƙawari wallahi sai mun yaƙe su kafin su zo su haɗu da wasu su yaƙe mu bari mu yaƙe su a garin Madina na ba su dama mun yi alƙawari za mu zauna lafiya a ce sun warware alkawari a'a da Allah ya yake su ya kewaye unguwarsu gaba daya ya cycling dinta suna ciki kun warware suka ce sun warware alkawari ya ce to bismillah mu buga kaji izzatul islam ma musulunci yana da karfi a yanzu ba na babu fa ghazafum wa hasarahum manzo Allah ya ce sahabbai ku bi gonakinsu na dabino duk ku sassare su ai ba garin su bane aka sassare dabinan yace ku hada su mu mai da su taki aka bunka musu wuta aka kone dabinan ba dai gadara su kudin su da abincin su ba gonakin dabinan nan bane ba to an sare su kuma amma bunka musu wuta an kone ya hade su wuri guda ya ce ku yi bayani suka ce to mun yadda za mu fita za mu bar garin nan ya ce to za ku bar garin nan gaba daya in kun yi alkawari za mu zauna lafiya ku zauna a madina in ko ku yi alkawari ba ku fita ku tattara kayan ku fita eh ai yayi gaskiya kun yi alkawari za mu zauna lafiya bismillah ku je ku ci gaba cin arziki ku noma ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kasuwanci ku yi kiwo ku yi kaza ku yi kaza amma mu zauna da ku ku haɗa kai ka san implication ɗin karya alƙawarin da lokacin da suka karya alƙawarin nan in yi yadda ya basu za su iya ƙulle-ƙulle da daddare su haɗo baki da kafiran waje su zo su sauka a madina su haɗa ƙarfi su zo su yaƙi annaban gaba ɗaya sai ce a'a ai bai zai yi ba a nan garin kam suka ce to shi kenan za su fita daga garin madina annabi ya kore su daga madina wallahi malam a riwaya aka ce malam ga sunan suna fita ɗaya bayan ɗaya ya ce ku fita sahabbai suna tsaye malam suna ce duk ku fita ku ku ku kuma aka ce da su kar ku yadda ku ɗebi kayan da ya wuce kayan raƙumi kowane mutum ɗaya ya ɗora wa raƙuminsa kayan da zai iya ɗauka sauran ya tafiya bashi shine walahum ma hamalatil ibilu illa sira kuma banda makami duk ku ajiye makamanku ku tattara kayan abinci ku fita da shi da sutura ku ku ajiye makami kuma shi ma iya daukan kayan iya daukan raƙuri ku kama ne aka ce sai ga sunan sun loda suna ta fita fuskantattu kun san ina suka tafi khaibar to da suka je khaibar din ma fa dada haduwa suka suka dada karfi shine ai zaka ji ana cewa yahudawan khaibar wanda wannan tarihin yahudawan khaibar din har zuwa yau a tarihin yahudawa suna suna da khaibar suna jin cewa khaibar tasu ce sun ce ko ba dade ko ba jima sai sun kwato khaibar khaibar ne da ka sani ta ƙasar saudiya wanda a shekara ta bakwai da annabi ya yi ƙarfi daga can ɗin ma ya je daɗa baza su ya ce ku fita ku tattara ku ya karɓe garin alaihi salatu wasalam ce ko musulunci ko kuma ku fita a jizafin ya kore su nan ba in ka je ziyara koyo ko gobe muna madina muna karatu a jami'a an kai mu malaman na sira sun kai mu har gonakinsu duk da suka zo a hadisi wannan gonar wane ne nan ne aka yaƙe da wane aka kashe wane ga kan duwatsu inda gidajensu yake malam gidajen talauci cikin zafin rana da wahala to amma sun je sun tattara a khaibar ne saboda yanayin khaibar yana da daɗi akwai inuwa akwai ruwa akwai bishiyoyi da benai kuma suna noma a gurin suna samun amfani sosai da aka yi ce su tafitar shi ne Allah ya ambace su a cikin suratul hashir huwa allazi akhraja allazina kafaru min diyarihim li awwal al hashir ma zanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah wannan aya tana magana ne akan banu nadir yadda Allah ya kaddara annabi ya kore su suka fita suka bar garin to kaji wannan to ina banu quraiza su ma sai suka daɗa karya alƙawar kai annabi ya gamu da damuwa ya fa yi sulhun fa amma suka warware sulhu ثم نقضت قريظة وهم أغلظ اليهود كفرا ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم ولهذا فهذا كله في يهود المدينة وكان الغزوة كل طائفة منهم عقب غزوة غزوة من الغزوات الكبار فبنو قينقاع بعد بدر وبنو النضير عقب أحد وقريدة عقب الخندق أنا cikin wannan yanayi kawai sai manzo Allah ya sake samu labarin cewa ai banu quraiza su ma sun dada warware alƙawari to an yi wani kulle-kulle da daddare kenan warware alkawarin nan yana nuna cewa ka shirya fa yanzu ko mu ko kai ba alkawari tsakaninmu kar kuma ta yi mana musulmi madinan nan fa ta annabi ce hijira ya yi sallallahu alaihi wasallama ya baro garin makka mutanen al'ansar suka karɓi annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkan karɓa da tarba suka ba shi wurin zama ya zauna ya kafa daular musulunci a nan ya yi ƙarfi amma yana tare da yahudawa ya ce ku zo mu zauna lafiya suka yi ta turo takardu yana turawa haka zauna a teburi tunda ku za ku zauna mu ma za mu zauna ku je mu yi addinin mu ko ma ku je ku yi addinin ku aka yi sulhu annabi ya ci gaba da zama in ka ga annabi ya fita jihadi to a wajen madina ne wasu ne a waje can kafirai na waje waɗannan na cikin gida kan ya gama da su to hikimar anan shine jama'a lalle makotanka da na kusa da kai ka zauna lafiya da su kun gane hikimar farkon abin da annabi ya fara yi ya nemi sulhu suka zauna da kafiran da yake ke suke kewaye da shi a madina yahudawa suka zauna lafiya musulmi kullum ana karanta sira ne don a yi aiki da ita da aka kai ma in ka tarar da kanka a cikin wani yanayi to yi kokari nan na kusa nan na kusa nan na kusa kan ka zauna lafiya da su ka fafata da na nesa amma ya zama kana da matsala har da na gida ana hura maka wuta har a cikin gidanka akwai damuwa ka zo kana fada da 'ya'yanka kana fada da ƙannanka kana fada da matanka duk kowa yana kinka yana cewa halinka bai da kyau ka zo kana zage-zage kana cewa 'ya'yan zamani 'ya'yan banza ba sa goyon baya na uwarsu suke goyon baya a tuna sai su kware uwarsu baya yayyanka danginka ba ka shirye su kowa ba ka shirye shi to alhaji ya za ka zauna lafiya ai ko ba komai duk rikici da za a yi to ka tabbatar da 'ya'yanka a gidanka kam ana zaman lafiya ko da ba su fahimce ka bane ka sauka daga wani tsatsauran ra'ayin naka ka samu da 'ya'yanka dai suna goyon bayan ka za su rakka ka amma ya zama 'ya'yanka suna cewa ku rabu da shi da Allah ana gaya masa ba abin nan wurin ban da ma Allah ya kaddara ubanka ne ya za ka yi da wannan mutum ka ji ɗaya yana faɗin ubansa akan haka yana cin ban da Allah ya kaddara wani ubanka ne ma ya za ka yi da shi haza ma yasir ba daidai ba ne ko matanka a gidanka su haɗe ma kai kun san mutumin da matan suka haɗe masu kan yadda yake kuwa ai baya ganuwa ai ai lamarin sama na lalacewa yake gaba ɗaya ai ai karka yadda nutsiya ka haɗa kai da biyu ko uku a cikinsu in ya so ku fafata da ƙwaya ɗaya amma ba ka shiri da uwar gida turaki ma ta biyu ba ka shiri da ita ita ma ta uku kun fara gaba da ita ta hudu kuma kana ta zage-zage kana cewa in kin yi wasa Allah zan kore ki a'a za su iya zama su kewaye su haɗa kai a kanka ka kasa jin daɗin gidan wallahi kuma ku gane wani abu guda duk lokacin da mutum yake gaba da wata mace ku rike wannan fikin na rayuwa yau da gobe to wallahi ina gaya muku galibin mace nan da nan take jawo hankalin ƴaƴanta su goyi bayan ta su yaƙi ubansu wata ta kira ƴaƴanta ta hada su gaba ɗaya manya manya ta fashe da kuka abin da ake min a gidan nan wallahi tallahi ya ishe kuma ba zan yadda ba ni dai Allah ya sani kowa yana da gata ni ne ban da gata ga yaya ga wane ne ga menene ga menene duka sai ka ji yaya suna cewa mama me ya faru ne dan Allah ki gaya mana wai me ya faru eh ba ni sai na faɗa ba ku ga wulakancin da ake mai a gidan nan ba baban ku ya je ya auro wata yar iskar yarinya karama jikata tana mun wulakanci kun zuba ido saboda ba ni da gata wallahi in na fita na bar gidan nan wallahi ba za ku taba sani inda nake ba mama ki gaya mana wai wannan yar iskar matar ni da ma haushin ta nake ji wallahi ba bari baban ya dawo ko ta fita ta bar gidan nan ko ta kaza da Allah ba haka ake yi ba haka ake yi to ka fara samun matsala a gidanka ka yi ƙoƙari 'ya'yan nan naka ko da wannan ne ka jawo da su zai wallahi ka kira su kai musu wani wata walƙiya ka ce wai ya daga kuna cancan da me yake damu ku ne zo nan kai ga dubu ɗari uku nan je ka ɗauka kaza kai damu ba ka ce kana ɗauki ɗari biyar kai je ka kaza kai kaza nan da nan za ka sa cewa baba wai me yake faruwa ne a gidan nan ne wallahi daidai ta za ku yi ka sake ka bayar amma ka zama gola ka riƙe ba ka bayarwa kuma sun je sun haɗa kai da uwarsu za su yaƙe ka wallahi wallahi za su yaƙe ka sai ka wayi gari ba za ka yi bacci a gidan ba wani ya kawo kuka ya ce ‘ya'yansa sun je sun samu matarsa amarya sun mata shegen duka me ya faru da ya bincika ashe uwarsu ce ta zuga su ta ce wallahi duk wanda bai mata duka ba na tsine mai albarka ku je ku ba ta kashi haka mata suke to dole ne a gida wannan a gida ne kawai nake gaya muku zama masu siyasa kuma wallahi mai dabara shine ke duba gidansa yana kula wani lokacin ko ba kishiya fa in mace ta yi ƙarfi a gida ta tara 'ya'ya manya wallahi sai kaga ana gwamnati biyu a gida Allah wani wani ya so ya ce wa matarsa ki fita ki bar min gida na na suke na suke ki tace eh na ci gida wallahi kaga ihu na ta yi ihu tace in ga dan abu kazan an da yi isa ya fidda ni a gidan nan ina da wannan ƴaƴan a ce in fita wallahi ba inda zan je ƴaƴan su zo ka ce wallahi baba he dai ka fita sai dai ka fita saboda me ga uwarsu ga babban ɗansu ga ƙaramin ga mabiyi sun zama su ne manya sun yi ƙarfi a gida a zo ka ce za ka yaƙi wasu sun yadda su haɗa kai su yaƙe ka kuma wannan abin da nake gaya muku ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba ba uku ba wallahi malam ƴaƴansa sun gaya masa sai dai ya fita ya bar gidan bai isa ko wasu ba ina za ta ba inda za ta je me yake ja wannan su'u siyasa mummunar siyasar zamantakewa da haka ya kamata mutane ku kula da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan misali iyayenka kamar misalin mahaifiyarka ko mahaifinka musamman lokacin da girma ya zo musu kawai ka nemi sulhu wallahi ka nemi sulhu kar ka yadda kai ta fada da iyayenka musamman a shekarun ƙarshe kai ba ma musamman bakar ma wani ya dauka na ce idan ba a shekarun ƙarshe bane ya halatta amma dai mafi hadari shine ka bari ubanka ya zo ya mutu yana fushi da kai yana gaba da kai duk abin da za a yi ka yi kokari ka lallaba a rabu lafiya so ina ba da shawara ba ma wannan ba ko a kasuwa yaranka a kasuwa suka haɗe maka baki wallahi malam za ka sha raunin jari dan za su rugurguje ka gaba ɗaya kaji mutumin ya ce gaskiya ne to haka ake kar mutum ya dai zauna bai da siyasa ba a tafiya ba a yin siyasa an ce siyasa ba irin siyasa ta jam'iyya ba wato siyasa iya gudanarwa husnul siyasa ka rinka lura wani da muna tare da shi shekaru yanzu ba na ganin sa neman shi ku gaisa ba komai wallahi wani wani da muna mutunci da shi yanzu na daina ganin sa baya kula ni me na masa buga ziyara ka je ku gaisa da shi me ka ragu ba abin da ka ragu kulle wani abu ka je kai masa ka cusa mai farin ciki shi ka gama da shi yi gaba wane wane ina son in yi alaka da shi gaskiya saboda akwai maslaha kaza kulle alaka da shi zai maka amfani watakila nan gaba amma mutum ya zauna ce shi ba ruwansa da kowa on my own wallahi you can live on your own ba za ka taɓa living a duniya a karan kanka ba dan adam dole sai ya nemi taimako ne haka ibnu taymiya ya faɗa yace Allah da ikonsa da mutane malamai suke cewa al-insanu madaniyun bi tab'ihi da yayi dan adam kawai ya nuna dan adam sai ya nemi taimakon wani kullum duk yanda kaga wani ya kai wallahi sai ya nemi taimakon malam ko shugaban kasa kaga shine lambawan ne ko to na rantsi da Allah bai isa ya shugabanci a kasa ba tare da ya nemi taimakon wasu ba sai ya kira wani ya nemi shawararsa sai ya zauna da wani sai ya ce to yanzu ya za mu yi da kaza sai ya ce to aje a yi kaza ce a ce to ranka dai da za a yi in ya ce shi kadai ne bai zai iya ba ko gwamna ko sarki ko malami ko waye dole sai ya nemi taimakon wani to sulhu da zaman lafiya da mutane wani abu ne wanda yake darura ne a rayuwa wanda yake da rabo shi yake fahimta ya gane sai yi rayuwa mai daɗi wanda ya fi kowa daraja ya fi kowa matsayi ya fi kowa ɗaukaka ya fi kowa gata a wajen Allah shi na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to yayi sulhu sai kai ka ce wai kai ka isa saboda ka tara kuɗi ko ana maka ihu a bayan ka kana ganin ka kai da sun baje wallahi sai ka nemi shiga rasa da haka ya kamata a gane sai shine sai ke cewa Quraiza suka warware alƙawari wannan Quraiza din su ne suka fi kowa mugunta a cikin Yahudawa duk ba yahudi a madina in ka ji an ce yahud banu ƙuraiza kai fatiya kai fana kawai mugayen kenan su ne aglazu yahud kufran in ji ibn al-qayyim shi yasa alai yace annabi ya musu hukunci ba irin wanda yayi wa ƴan uwansu ba yace wannan fa dukkan bayanin da ake muku tun da zuwa muke karatu akan yahudawan madina ne kawai malam banu qainuqa banu nadir banu ƙuraiza ya ce kowace ta'ifa daga cikinsu duk sai da annabi ya yaƙe su ta sun warware alƙawari gazuwat kulli ta'ifatin minhum aqiba gazuwatin min al-ghazwatil kibar yana biye da bayan ɗaya daga cikin manya-manyan yakukukan nan yanzu banu qainuqa bayan an yi badar ne annabi ya dawo ya rufa banu qainuqa yana dawowa daga badar sai kawai banu qainuqa suka fara shiri za su gwamza shi za su yaƙe shi jama'arsa ya je can ya gama da can fa ya dawo gida ya tarar da wata sabuwar wuta kuma annabi ya ce to zama bai kama mu ba a je a fafata kuran to yana tare da maza malam marasa tsoro banu nadir su kuma suka aka jinkirta sai da aka je yakin uhud shekara ɗaya a tsakani shi ma da aka yi uhud kuma ya zo ya ci gaba da mai fafatawa su ma suka warware alkawari sannan ya ce banu ƙuraiza su kuma bayan an je yakin khandaq yakin gwalalo ghazwatul ahzab su ma annabi ya zo ya ta bugawa da su ban san ya za a yi ba na yi ƙoƙari in gani bari in gani in zai yi ko zuwa wani sati mu dan ɗaɗɗauko tarihin ya ƙoƙokan waɗannan ƙabilun waɗannan yahudawan mu je da annabi ya ƙare da su inda wadataccen lokaci mu ɗan tattaba kaɗan wa kana hadi sallallahu alaihi wasallam idan sala qauman fa naqada ba'dhum ahdahu wa sulhahu wa aqarrahum al-baquna ورضوا به غزا الجميع كما فعل بقريدة والنظير وأهل مكة فهذه سنته في أهل الأهد سنة من ذا الله شريع من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذن يسلحي وسمتاني sai aka samu wasu sun ware sun warware alkawarin to ba shi da aminci akan sauran ba ya yi sulhu da wasu sai wasu suka ware suka warware alkawarin wasu suka tabbatar suka yadda in ya zo yaƙi zai yaƙi ne gaba ɗaya kurin don ya tabbatar da gaskiya da tsarkin waɗanda yake zaune tare da su bai da shakka zai biya irga ne ce wane wane wane wane wane wane waɗannan da suka fito suka warware alkawarin tunda a tare suka yi alkawarin suka fito suka warware to bai da garantin watakila waɗancan ɗin ma za su iya juyawa su taimaki abokanansu ‘yan uwansu alayhi salatu wassalam kamar yadda yau banu ƙuraiza dukansu ya yaƙe su da banu nazir da kuma mutanen makka wannan shine sunnar wanzan allah dangane da wato waɗanda aka yi alƙawari da su wa alhada yan bagi an yajri alhukum fi ahli zimmati haka ya kamata hukunci ya gudana akan kafiran alƙawari كما صرح به أصحاب أحمد وغيرهم كما يدعى المجرى إمام أحمد سكفدا وخالف أصحاب الشافعي المجرى الشافعي سكفابا معنى ابن القيم هنا تشيوا متاني إمام أحمد مذهب الإمام أحمد irin wannan tsarin da annabi ya bi da waɗannan kafirai to haka kafirai munafukai ne haka kuma kafiran alƙawari ma ya kamata a yi da su in ji imam ahmad duk da cewa almajiran imam shafi'i suna ga akwai bambanci ba haka bane fa khassu naqd al ahadi biman naqadahu khasatan duna man radiya bihi wa aqarra alayhi su kam sun ce a ware wanda ya tabbatar da alƙawari ayi mu'amala da shi wanda ya saba wa alƙawari shi za a yaƙa wanda ya tabbatar ya yadda bai saba ba a ci gaba da mu'amala da shi wanda kuma ya karya a yaƙe shi wa farraqu bainahuma bi anna aqda dhimmati akalu suka bambance tsakaninsu saboda alƙawari kafiri ya zama dan alƙawari ne wannan zamansa na kafirin alkawari ya fi girma bai kamata a ce an yaƙe su duka ba malin ce wal awwalu aswabu na ra'ayin farko shi yafi gaskiya wa bi hada aftaina wali amri lamma ahraqa an-nasara amwal al-muslimin bi sham ibn qayyim yace a wancan lokaci namu da shi muka bada fatawa ga shugaban musulmi wali al-amr a lokacin mu lokacin da yan kirista suka je suka yi ta'addanci a ƙasar sham wa musulmi suka kone musu dukiyarsu gaba daya wa alima bidhalika man alima minhum wanda ya sani a cikin siyasa ne wa waqa'u alai suka hada kai suka yi wa musulmi ta'addanci wa lam yu'allimu bihi wali al-amr yu'allimu bihi sanar da shugaban su ba wa anna haddahu al-qatl hatman duk wanda aka kama haddinsa shine a kace shi ba makawa wala yukhayyaru al-imamu fihi ba a ba wa liman shugaba wani zabi a bar wani ko a bar wani kal asiri a bal sara al-qatl lahu haddan kamar wai bawa ce a kawai wannan kisa din shine ya zama haddi a wannan yanayi to anan zamu dakata insha Allah abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda mai kai kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman Allah ya mana afwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu